الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikin wannan safiya mai albarka ta wayewar garin talata wadda yake zama 27 ga watan aljumadar ula shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya zo daidai da goma sha takwas ga watan goma sha ɗaya miladiya haifuwa da biyu isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da shekara ashirin da biyar da izinin allah da yardarsa za mu ɗora a cikin karatunmu da muke gabatarwa a cikin littafin tarhisu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin wallafar shekul allama al-muhaddis muhammad nasiruddin al-albani alaihi rahmatullah za mu tashi rabbul yadaini wa kayfiyatuhu daga hannaye da kuma yadda ake daga hannaye a sallah daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shar'anta mana a cikin sallah akwai daga hannaye biyu masu albarka hannun dama da hannun hagu ana daga su kamar yadda bayani zai zo irin yadda ake daga su domin tabbatar da sadaukarwa da kuma tawalu'un bawa ga Ubangiji subhanahu wata'ala daga tafukan hannaye sama asali sunna ce ta girmamawa da kaskantar da kai ga wanda aka yi wa haka shi yasa yake zama kuskure wanda aka gada ne hudanci saluti daga hannu don girmama wani ko daga hannu don girmama tuta ko wani abu mai kamata haka asali bawa yana yin haka ne ga wanda ya kaskan da kai zuwa gare shi babu wani wanda ya fi cancanta da haka kamar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abun bauta guda ɗaya wanda ba shi da abokin tarayya kuma shi ne mafi hajji akan bayansa wanda ya cancanta su kaskantar da kai zuwa gare shi sallah ta kunshi ayyuka na kaskantar da kai da ke kauya daga ciki akwai daga hannaye da suke nuna wato alama ta sallamawa da bai kauya malam ce wa yarfaru ilayhi ma'a takbiri aw qabla mai sallah zai daga hannayensa ma'a takbiri tare da yin kambara aw qablahu ko gabanin yin kabbara au ba'dahu ko bayan yin kabbara wannan duk ya tabbata sunna kullu zalika thabitun fi sunna malam ji kowanne ya tabbata sunna kabbara daban daga hannu daban wasu suna dauka cewa kabbarar harama shine daga hannaye kabbarar harama kuma shine cewa Allahu akbar shi kuma daga hannaye shine daga hannaye zuwa yadda za mu yi bayani don haka daga hannaye daban kabbarar harama daban ko kuma kowane da hukuncinsa kabbarar harama ita rukuni ce daga cikin rukunan sallah da ita ake shiga sallah idan mutum bai yi kabbarar harama ba shine faɗinsa Allahu akbar kamar yadda muka yi karatu wancan satin in mutum bai ce Allahu akbar ya fara sallah to bai shiga sallah ba duk abin da zai yi na ayyuka to zai yi ayyuka ne masu kama da sallah amma ba sallah yake ba saboda bai ce Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce miftahu hat takbir mabudin ta shine kabbara aka fadin ka Allahu akbar shi ake cewa kabbarar haram ba dauke wa liman ba ba dauke wa mamu ba ba dauke wa mai sallah shi kadai ba duk wanda zai yi sallah zai fara ne da Allahu akbar da mutum zai shigo masallaci ya samu liman yana ruku ga masu gaggawa to baya halatta a gare shi ya sunkuya bai yi kabbara wannan kabbarar da zai yi ta Allahu akbar yana tsaye ita ce kabbarar harama ita ce kabbarar shiga sallah to ba zai duka sai ya kifu sannan ya ce Allahu akbar ko kuma saboda gaggawa bai ma faɗa ba ya ɗaga hannaye ya yi tsammanin cewa ɗaga hannayensa sun wadatar da shi shiga sallah alhalin ɗaga hannaye ba da su ake shiga sallah ba kabbara ne ta ake shiga sallah ta haka ita kabbara zaman kanta take yi rukuni ce farade ce wajibi ɗaga hannu kuma shi ma zaman kansa yake yi sunna ne sunna ne shi yasa malam ya kawo mana cewa ana iya gwama shi tare da kabbara lokacin da mutum yake kabbara Allahu akbar a ce lokacin kuma yake daga hannu aw qawlahu ana iya daga hannun kafin ai kabbara mutum sai ya daga hannaya ya kauke sannan ya ce Allahu akbar wannan duk ya tabbata su sannan na uku yana iya sai bayan yayi kabbara ne sannan zai daga hannaya sai ya ce Allahu akbar sai kuma ya daga hannayen sai ya sauke to duka waɗannan halaye guda uku sun tabbata sunna ko yaya mutum ya yi insha Allah ta'ala ba shi da matsala wa yarfa'u ma mamdudatan asabi'i zai daga hannayensa mamdudatan asabi'i suna masu miƙaƙƙun yatsu zai ɗaga hannayensa suna masu miƙaƙƙun yatsu yatsunsa suna fuskantar alƙibla kada ya ɗaga hannaye yana mai baza yatsunsa ba a baza yatsunsa daga hannaye sannan ba a kwantar da hannayen ba a kwantar da hannayen a kudu da arewa haka ba a kifo da su ta cikin kirji ana ɗaga su ne yatsunsu suna fuskantar alkibla in banda ita babbar yatsa da ta huda amma su dukkanin yatsu guda hudu suna fuskantar alkibla haka ake daga shi ne mamu da ta al'afabi ana ana ana masu yatsu suna masu mikakko wai ta alkafurai haswa mankibai wa ahyanan يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه ما لن يجي ويجعل كفيه حظ منكبيه زي كما سنيا تافن hannunsa guda biyu hazuwa mankibai daura da kafadunsa wato setin kafadunsa wa ahyanan wani lokaci kuma yubaligu fi raf'ihima zai kai makura wajen daga hannayen hatta yi hadiya fi iman aturafa kudunai har sai ya seta wato fatun kunnuwansa har sai ya seta fatun kunnuwansa na ƙasa da tafinsa ko dai ya daga hannunsa setin kafaɗunsa idan an ce kaf tafin hannu kowane sashi na tafin hannu idan ya zo setin kafaɗa to wannan ya yi ko kuma ya ɗaga tafin hannun ya je setin kunne kun ga idan an ɗaga shi ya je setin kunne ya ɗan haura shi sa malam ya ce ko ya kai makura wajen ɗaga su kenan idan mutum ya kai hannayensa tafin hannayensa suka je setin kunnuwansa to ya kai makura wajen daga hannu idan mutum ya wuce haka to ya wuce gona da iri iya abin da ya tabbata sunna ko ko saitin kafaɗu ko saitin kunnuwa amma ba a yi saitin kai saitin kai ko sama da kai wannan kuma sai a ce mutum ya taɓa kenan al-imam an-nawawi alaihi rahmatullah a cikin al-minhaj sharhin da yau sahih muslim ibn al-hajjaj yana cewa abinda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam na sifar daga hannu yayin sallah an rawaito yana daga hannayensa sai kafafunsa an rawaito kuma yana daga hannayensa sai kunnuwansa sai ya ce to abin da yake haɗa waɗannan siffofin guda biyu shi ne mai sallah idan ya tashi daga hannayensa to zai daga su ta yadda wuyan hannunsa zai zama saitin kafaɗunsa sannan kan yatsunsa suna saitin kunnuwansa sannan babbar yatsunsa tana saitin wuyansa ya ce wannan shi ne ya haɗa siffofin guda biyu kenan kun ga muna da siffa kala uku kenan ko saitin kafaɗa ko saitin kunne ko kuma raba tsakaninsu ta yadda wuyan hannu yana saitin kafaɗa yatsu suna saitin kunne babbar yatsa tana saitin wuya to wannan shi ne abin da aka samu tsakanin nasri da istimbabi na siffar daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake sallah duk da yake wurin daga hannu ba wuri ɗaya bane amma dai yayin kafarar harama a wannan lokacin ake daga hannu na farko amma akwai daga hannu da za mu zo mu karanta bayan dagowa da kafin tafiyar ruku'u akwai daga hannu bayan dagowa daga daga ruku'u har ma akwai daga hannu bayan tasowa daga raka'a ta biyu za a tafi raka'a ta uku idan an tsaya a tsaye to wannan daga hannu sai da sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sallah sai dai yan uwa su kula wannan sirfa da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana daga hannunsa daga kafadunsa zuwa kunnuwansa to a fahimta cewa babu ƙasa da haka daga hannu sai cin kirji ko daga hannu sai cin cibiya ko daga hannu sai cin haɓa babu wannan sunna su za ka ga daga hannayen su idan za su yi sallah akwai kuskure sosai in mutum zai yi sallah daga hannayen kamar ba na sadaukarwa ba asali daga hannayen nan sadaukarwa ne ba da kaskantar da kai zuwa ga Allah to me kawo gayu a ciki to wani zai zai kawai yayi abu kamar wani gayu ya daga hannayen kawai ya dan yarfa sa ka cikin kirjinsa ya dan yi wani abu nan kawai shi kenan wani kuma hannayen haka haka haka zai abu nan su a kwance a kwance zai daga suka ya nuna wa Allah al-qibla kawai a kwance sai kawai ya ce Allahu akbar wani kuma baya wuce hukumunsa kawai zuwa cikinsa kawai ya gama daga hannunsa wannan nuna isa ce da alama ta girman kai da taurin kai wanda ya asalin salutin ya daga hannunsa zuwa yadda aka yi bayani din nan shi ne asalin sadaukarwa kuma ya kaskantar da kai domin ya yi abin da aka saka shi ba wanda ya abin da rasa yake so ba وضع اليدين وكيفيته دورا akan kirji wa kaifiyatuhu da kuma yadda ake yi in an ce wad'u wad'u wato dora to amma a babi na sallah da an ce wad'u ko ba a ce wad'u ya daina ala sadari ba ko ba a ce ɗora hannaye a kan jirgi da an ce alwakro a karatun sallah to abin da ake nufi kenan shi ne ɗora hannun dama bisa hannun hagu a kan kirji shi ake cewa alwakro ko alƙabdu alƙabdu kuma riƙe hannun hagu da hannun dama hannun dama ya riƙe hannun hagu a kan kirji shi ne alƙabdu ba na manta muna yara akwai wanda muke ce musu ‘yan kabalu eh akwai wanda muke ce musu ‘yan kabalu nuna su ake kamar yadda ake nuna ‘yan izala cikin ‘yan dariƙa ne akwai waɗanda suke kabbu ko waɗanda suke rike hannu hannunci to kuma a dacin kafin ilimi ya wanzu iya ilimin da ake da shi shine ilimin malamanmu na zaure wanda ya takaita akan ilimin mazhabar malikiya duniyar ilimi kuma ta wuce haka to daga baya zuwa sunna aka waye daɗin ma akwai malamin da hannun ɗariƙar suna karantar da karatu sama da mazhabar malikiya tun da can akwai malaman da suka yi sayi bukari suka yi sayi muslim suka karanta da al'umma suna bi dawo duk daɗin ana yi sai dai inda karatu ne irin na zaure ba karatu ne mai yaduwa ba to yawanci sai zama ilimin bai yi fati sosai ba sannan kuma daga baya baya kuma hanyoyin sadarwa na ilimin sai suka fi sauki sama da hanyoyin baya sannan kuma masu ilimin suka ƙara yawa sama da masu ilimi na da to duka wannan da akwai sabubba da suka sanya karatu ya zo ya bayyana sosai wasu da suke cikin duhun kai suna ganin cewa sabon abu ne haka wasu suke gani wasu suna ganin irin yadda izala take bata wuce shekara arba'in ba wasu sai suna ganin cewa duk karatun da izala ta zo da shi bai wuce shekara arba'in ba alhalin ba haka ba ne karatuka ne na ɗaruruwan shekaru wasu ma sun haura shekara dubu domin ne domin ilimi ne tun daga lokacin maza Allah sallallahu alaihi wasallama hakan nan yake don haka sai ake kallon su baki saboda sun zo da bakon abu alhalin su masu kallon su baki su ne baki saboda jahilci da yake damu su ko da yake ba za a ce jahilci ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bada al-islamu ghariban wa sayarudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba addinin musulunci ya fara yana bako kuma haka zai dawo bako kamar yadda ya fara annabi ya yi baki yake fatuba lil ghuraba ma'ana kenan musulmi dan ya ga sabon abu a cikin addini to ba abun mamaki ba ne kuma ba lallai ya zama jahilci ba ne ba addinin ne haka Allah ya yi shi addini ne wanda kullum wato al'amuransa suna suna suna sabunta kullum al'amuransa suna ƙara ƙayatarwa so shi yasa dukkan wanda yake karatu ba zai gushe ba kullum yana ganin sabo duk mai sauraron karatu ba zai gushe ba kullum yana jin sabo duk wanda yake ta'amuli da karatu to ba zai gushe ba kullum yana ta'amuli da sabon abu har ya mutu ba wanda za a ce saboda kullum karatu yake ba wanda za a ce saboda kullum a cikin harkar ilimi yake kullum a cikin jiwa jin wazi yake sai a ce shi komai komai ya gani ya karanta ya sani komai ya ji ya sani kowane malami ya saurara ya sani babu wannan a duniya wa fawqa kulli dhi ilmin alim haka musulunci kullum haka zaka duk malami ya san ka ji ba kuma sai ka ga ba kuma zuwa daga cikin bakwantar musulunci hatta halin da muke ciki yanzu yanayin bambance-bambancen karatuttuka bambance-bambancen ra'ayoyi da yawan saɓani duk yana daga cikin babantar musulunci na haka wanda zai nufo bai samu ilimi ba shi aka kai aka baro musulunci ba addinin jahilci ba ba addinin da mutum zai ce koshe zauna ba in ka ci ka koshe ka zauna ba za ka iya musulunci yadda ya kamata ba ƙarshe ba za ka yi ma abin da Allah zai karɓa ba idan jahilci maka yawa Allah ya kiyaye amma Allah subhanahu wataala yana uzuri ya karɓi gwargwadon abin da bawa ya samu iko ya aiwatar idan haka ɗin shi ne iya ƙoƙarinsa Allah ba ya rena wato ba yadda bawa zai kula shi matuƙar ya kula shi da tsarkin niyya da kuma kwatantawa malam ya ce sun mu ya zaɓu yadda kullum na alal yusra a kibar takbir sannan sai ya ɗora hannunsa na dama alal yusra akan hannunsa na hagu akibar takbiri da zaran yayi kabbara in an ce akib bayan amma bayan da zaran eh bayan abu amma kurkusa ba ne ta shine akib ba kamar ba'ada ba in an ce ba'ada zai iya ɗaukan bayan haddan nisa amma an ce akiba a'a bayan amma ba ya da'i nisa ba dan haka zai dora hannayen hannunsa na dama ala yusra akan hannunsa na hagu akibat takbiri da zaran yayi kabbarar haram wa huwa min sunanil anbiya yin haka yana daga sunnonin annabawa alaihi wassalatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata gare su wa amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa wala yajuzu isdaluhuma zaka baya halatta da dai bawa mai sallah ya saki hannayen sa kasa baya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka aka umarce shi kuma haka aka umarce annabawa da suka muka duk wani annabi da ya zo kusa annabawa kowa yana sallah sallah ba a wannan al'ummar kada ake sallah dama can Allah ya shiranta wa annabawa sallah to duk wani annabi sallarsa hannunsa na dama akan hagu bisa kirji haka annabawa suke sallah to haka sallar annabi sallallahu alaihi wasallam take da dai ba a samu annabi sallama yayi sallah Allah ya sa azurbai a kafa ba samu ba in ban da madogaran da malikiya Allah ya musu rahama su ne suka tafi akan zara hannaye sake hannaye kasa bisa ga hujjar cewa dora hannu akan kirji dogaro ne suna ganin cewa mai sallah idan ya dora hannayen a kan kirji tamkar ya ɗan tokar ai kun kula ai dora hannu a kirji idan mutum yana tsaye ai kan an samu da limbo idan tsayuwa ta kama ka ko wajen jira ko wajen kallon wani abu ko a makabarta mutane suna tsaye za a kula za a kowa hannunsa ya ɗaga shi wani hannunsa a kunkumi wani hannunsa a kirji wato zai yi nuna maka cewa ya ɗan tokar yana ɗan jin saukin tsayuwar idan ya haka to su malikiya da suke ganin cewa in dai mai sallah zai haka to tamkar ya jinjinin ya ɗan tokar kuma sai suka san tsokano cewa annabi sallama ya taɓa yin sallah ya ainihin wato ɗauke da yarinya a hannunsa wanda wannan bai samu damar ya ɗora hannu a hannunsa na dama akan hawo a bisa kirjin sama kuma inda a ce zai ajiye yarin yadda kake so zai da wasu batutuwa waɗanda za ka samu cewa dalilai ne marasa ƙarfi wanda ba za a dogara da su ba ya tabbata cewa annabi alaihi salatu wasalam haka yake dora hannunsa bisa kirji kuma haka sahabbansa suka yi kuma ba bambancin maza da mata duk a shari'a wurin da aka cire mace za a yi bayani wurin da aka ci gaba da karatu ba a ce komai ba to mace da namiji da abu ɗaya ne to ba bukatar ko a wannan karatun mata su rika jira sai mun zo muna cewa mata ma haka ne a gurin da mata suka bambanta za a faci mata amma gurin da aka faɗe shi haka ba a ce komai akan mata ba to har da mata zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin ina yin sallah ويضع اليمنى على ظهر الكف اليسرى وعلى الرسب والساعد ما ليس ويضع اليمنى على ظهر الكف اليسرى زي دور هنوسا نداما على ظهر الكف اليسرى أكم وتو أكم دور كاتم هنوسا نهبو زي دور كاتم هنوسا نداما akan tafin hannunsa na hagu wa ala rusli wasa'i da kuma ar-rusul shine wuyan wuyan hannu abin da ya hada tafi da zira'i wasa'i sa'i kuma shine shi zira'i tsakiyar hannu shine sa'i don haka siffa ta dorawa mai sallah yana da hali biyu ko dai ya ɗora tafi a kan tafi ko kuma ya ɗora tafin a kan marabar tafin hannunsa da tsuntsiyar hannunsa sai ya zama tafinsa ya fara daga kan wuyan hannunsa ya tsunsa suna kan tsuntsiyar hannunsa ko dai tafi kan tafi ko kuma tafi ya haɗa wuyan hannu da tsuntsiyar hannu amma babu tafi kan tsuntsiyar hannu tafi kan tsuntsiyar hannu ba tare da an haɗa da da mahadar hannu ba a babu wannan na uku wannan kenan ko tafi bisa tafi ko kuma tafi bisa mahadar hannu da kuma a haɗa da tsintsiyar hannu shi ne ainihin siffa ta farko zai iya zaɓa kowace daga cikin su wata wata wani lokaci kuma ya rubi rubi yuna ala yusra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana danka yana danka biliyumna da hannun dama alal yusra akan hannun hagu mana yana danke hannun hannun hagu da hannunsa na dama wannan shi ake cewa alqabdu shine qabalu da ko dai in kai alwadu alwadu tsora kamar yadda muka bayanin sifa guda biyu alqabdu kuma rikewa ko dai ka rike to amma rikewan kuma nan kuma babu rike tafi ba tafi ne yake rike tafi ba kamar yadda muka bayanin wasu a wasu tafi ne yake rike tsuntsiya tsuntsiyar hannu shi ne wasu da haka ka iya ka rike tsuntsiyar hannunka da hannunka na dama ka iya kuma ka ɗora hannunka na dama bisa hannunka na hagu kamar yadda muka bayani waɗannan su ne sifofi guda biyu na alwarku da kuma alƙabdu a cikin a cikin sallah sai dai za ku ga malam ya ya ware ainihin wato a ina za a dora a ina za a dora hannayen sai ya ware shi gaba ya ce ma har alwarku gurin dorawa wato duk bayanan da yake tun farko bai ce dorawa akan kaza ba ni ne nake cewa akan kirji bai ce dorawa akan kaza ba saboda ne saboda ainihin wato sabani da ake da shi akan wurin dorawa malai ce wa yadda kuma ala sadri faqat zai dora su akan kirjinsa ne kadai الرجل والمرأة في ذلك سواء namiji da mace a cikin haka duk ɗaya ne da yake a kan kirjinsa kaɗai ma'ana ba kirji da ciki ba ba saman cibiyar ko ƙasar cibiya ba duka wannan saɓani ya zo a tsakanin malamai wasu sun rinjin jarma da cewa ƙasar cibiya ne to amma zance mai inganci shi ne abin da malam ya faɗa bisa kirji sannan da mace da namiji duka ɗaya ne a kirji za su tsora wala ya juzu an yi za'a ya da kudumna a kan fasirati bai halarta ba ya ɗora hannunsa na dama ala fasirati a kan kunkuminsa a shi ne a takhasu annabi sallallahu ya hana ya hana ɗora hannu a kan kunkumi tun yana sallah ya ɗora hannunsa a kunkumi ya rike hukumarsa ko ta gefen dama ko ta gefen hagu ko ta baya ba tare da wata jinya ce ta sa shi haka in wata jinya ce ta sa shi haka ya rike don ya sauki ya samu nutsuwar sallah to wannan sai ce Allah ya ba shi lafiya amma idan haka kawai ne dan gaye da isa kawai ya zo shi kuma ya aka kawai kama hukumi yana sallah a wannan an hana al-khushu' والنظر إلى موضع السجود to amma lura da lokacin garga ya kure kuma ita wannan gaba na ga tana da tsawo za mu haƙura da gurgudan abin da muka samu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan gurgudan abin da muka yi ya ba mu yi kuma yake da shi abin da yake kuskure kuma ubangiji Allah ta'ala yi mana gafara baki daya sallallahu alaihi wa sallam ala karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya allahumma atubu ilayk wa assalamu alaikum